الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المجاهد صدق الله سبحانه وتعالى ونسكي إيقظة بيردفع بأمر في وسط لقوائده أو المسافية ومن الوقصة samun albarka a cikin duk abin da na yi a cikinta a ci gaba da karatunmu na muktasar al-akhbari har yanzu muna cikin mustahabban sallah inda za mu tashi yau shine inda yake cewa wani kunutu sirra a ina gani ba bukata wannan ya wadatar ya ce wani kunutu sirra da yin alƙunuti a asirrance ƙabla ruku'i kafin yin ruku'i wa ba'da surati da bayan karatun sura fi thaniyati subhi a raka'a ta biyu ta sallar asubahi asalin wannan matsala yadda ta zo a cikin lawali ko in ce a cikin muktasar khalil yana cewa wa qunutun sirran bi subhin faqat wa qabla ruku'i haka lafazin sa yake cewa yin alqunuti a asirrance a sallar asubahi kawai kuma kafin ruku'i qadi iyab yana cewa daga cikin mustahabban sallah yin alqunuti a sallar asubahi yake cewa qala fil mudawwanati wasi'un al-qunut qabla al-ruku'i wa ba'dahu ma'ana yadda yazo a cikin al-mudawwana mun ji ai mun san al-mudawwana muna ji ana faɗin littafi mai suna al-mudawwana da aka tara fatoyin imam malik a ciki malam sahnun ya hada akwai fatoyi galibi fatoyin al-imam malik ana an hada su a wani littafi in ka ji almalikiya an ce ya a cikin kitabi to ana nufin mudawwana kamar a babin larabci ne in ka ce fil kitab ana nufin kitabun siba wai gine na hau to idan a maliki aka ce alkitab ana nufin mudawwana wai riwayoyi daga imam malik musamman waɗanda aka fi dogaro a kansu mafiya a littafan malikiya shine riwayoyin abdurrahman ibn qasim da ya ce malik ya ce kaza ko an tambayi malik akan kaza ya ce kaza ko ni na tambayi malik akan kaza ya ce kaza yau akwai riwayoyin su abdullahi ibn wahab shi kuma shi ma yana da nasa riwayoyin daga imam malik amma mafi yawa dai na abdurrahman bin qasim to kaga a cikin mudawwana ya ce ko kafin ruku'i ko bayan ruku'i duk za a iya asalin lafazin kunuti ko ce wannan matsala akwai sabani a kanta daga mazhabobin musulunci mashhuri dai guda hudu din nan sun kasu kashi biyu ne a wannan matsalar kashi na farko su ne mazhabar hanafiya da hambaliya wannan karanta da suke akan cewa babu wani yin kunuti bayan sallar asubahi suka ce bai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka akan sifa ta istimrari kowane lokaci ba yana yi amma idan an samu wata matsala ta auku ga musulmi sai a rika yin kunci wannan kuma suka ce bai tsaya ga sallar asubahi ba za a iya yin sa a kowace sallah su kuma bangaren bangare na biyu malikiya da shafi'iyya su suka ɗauki cewa a kowace lokaci musamman kowace sallar asuba ba kowace sallah ba iya sallar asuba shi kawai za a yi kuma ana yin sa ne a asirce asalin lafazin kunuti abin da ya jawo wannan sabani shine lafazin shi kansa a qur'ani ya zo da ma'anoni da yawa akwai lafazin kunuti da yake nufin da'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal qanitina wal qanitati to a nan abin da yake nufi da ƙanitin su ne masu da'a maza wal ƙanitat masu da'a mata akwai kuma inda yake nufin saurarawa mutum ya shuru banda surutu da Allah ke subhanahu zaki faɗi a cikin Qur'ani wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi ku tsaya ga Allah kuna yin sallah qanitin kuna masu shuru asalin wannan ayar ma lokacin da aka saukar da ita da mutane an halatta musu magana a sallah da farkon zuwan sallah har a madina in mutane suna sallah mutum zai iya zungura dan uwansa ya ce kai dan matsa kuma ba komai wannan ya ce ba ni kaza wannan ya ce ba za ka ji ana magana to shi ne har sai da Allah maɗauki ya saukar da wannan aya wa qumu lillahi qanitu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan yanzu duk wanda ke sallah kada sake zuwa uku banda zancen sallah ma'ana banda karatu da kabbarori da tasbihi ba a yi komai a sallah shi kenan sai zama magana ta haramta kaga ashe asalin kunuti anan shine ma'anarsa yin shiru na farko kuma ma'anarsa shine da'a umuma to akwai kuma kunuti kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya zo a wani hadisi nasa yana cewa abin nan afdalu ba'ati al-qunut fiyayyen da'a shine kunuti ma'ana nan malamai suka ce abin da yake nufi kuma shine tatwil al-qul qunuti dai afdalu sa'ati qul qunut malamai suka ce me ake nufi da qul qunut doguwar tsayuwa a wajen sallar dare in ka tashi sallar dare ka tsawaita ta musamman dama tunda mutum shi kadai yake yi ba zai kuntata wa mamu ba malamai ba da limami ne sai a ce zai kuntata wa mamu in ka tashi sallar ka ta dare zaka iya sauke qur'ani gaba ɗaya in kana da yi inda ka haddace duka ko kuma ka haddace ka karanta rabin ko kuma suratul baqara a raka'a guda duk wannan zaka iya kai zaka iya abin to wannan shi ake shi matulul kunuti dogon tsayuwa a sallah to wannan ma'anonin da kunuti yake da shi a larabci shi ya jawo malamai suka saba wannan yace ai dama abin da ake nufi da maganganun manzo Allah sallallahu da yake cewa tulul kunut wasu sai suka fassara abin da ake nufi addu'a a cikin sallah ta asubahi kafin a yi shi ne malikiya kamar da shafiya sai ce abin da ake nufi amma a aikace dama dangane da sallar asubahi a zo a karanta yin a karanta kunusi bayan an karanta sura an tambayi Anas ibn Malik shin wannan abu ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi shi Anas yake sam sam su ba su san wannan shi yasa su mazhabar Hanafiya da Hanbaliya su ne a gefe guda ko suka dauki cewa babu wannan ba a yi amma shafi'iyya da malikiya suka ɗauki alai gwargwadon fahimta su ga wasu da cikin hadisan da suka zo wasu na anas ɗin wasu kuma ba na anas ba na fatan fahimci abu yawwa don haka shi in mutum ya yi ba za a ce ya yi ko a ce bid'a ce da da wasu malaman akwai na jima wasu malaman suna kiransa bid'a amma kasancewar akwai shi a littafai da fatawa ta wasu malamai ba lalle a kira shi wato ko a ce yayin bid'a ba za a bi sallah ba da sauransu tunda akwai wani asali na dalili da ya dogara akai a cikin amma sunna da tafi inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babu yin kunutin a sallar asubahi a kamar da ya ambata anan qabla ruku'i din kamar da malikiya suka dauka ina fata mu fahimci abu yau amma dai idan an sami wata matsala musulmi na cikin wata matsala ko wani tashin hankali ya auku a iya yin kunuti wannan kuma bai tsaya da asubahin ba a kowace sallah a kamar yadda hambaliya suka faɗa wannan yana da ƙarfin dalili to Allah ya samu dace to sai yake cewa wa yajuzu ba'da ruku'i ya halatta ai bayan ruku kaga ya koma yana magana da kamar yadda yazo a mudawwana yau cewa wasi'un al-qunutu qabla ruku'i wa ba'da haka yake al-mudawwana to nan shi ma ya faɗi cewa fil ruku'i nan yace wal qunutu sirran qabla ruku'i wa ba'da surati fi thaniyati as-subh sai ce wa yajuzu ba'da ruku'i ya halatta bayan ruku'i din ma ma'ana in an dago sai a yi shi to sai ce wal du'a ba'da at-tashahhud ath-thani yin addu'a bayan tahiyya ta biyu tahiyya ta farko dama idan mutum ya zauna tahiyya ta farko a sallar da take da zama guda biyu ai ana yin tahiyya guda ɗaya ko to ita wannan tana zama gajeriya har ana rotuwa daga sahabbai sahabbai ana cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyyarsu ta farko har wato dan zaman ba wani yawa ne da shi ba nan da nan daga an zauna sai ga sun tashi shi yasa har wasu malamai suke cewa da alamun a wannan tahiyya ta farko din ba sa yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki sabanin shafi'iyya shafi'iyya ne suke cewa a tafiya ta farko da ta biyu wajibi ne mutum sai ya salati annabi sallallahu alaihi wasallam sauran malaman ku suna ga mutum zai tsaya ne kan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu daga kan wannan shi kuma tafiya ta farko ta tsaya yau gwargwadon wancan asar da aka rawaito daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine kaulin da yafi cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya saba yi cewa ta diyarsa ta farko ba mai tsawo ba ce nan da nan zaga ya tashi bayan ya zauna mun san dai tafiya nan dai a tashahhud ita ake ce ma tahiyya da muke faɗi da Hausa duk da mu mun ɗauko lafazin tahiyya din ne daga at-tahiyyatu lillahi amma asalin ta a larabci ana kiranta at-tashahhud saboda me wannan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai sa aka sa mata suna at-tashahhud a lafazin ta sun zo a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama akwai riwayan Abdullahi bin Mas'ud akwai riwayan Umar dan Khattabi ita ce a mazhabar Malikiya ake tahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin sai ashhadu an la ilaha illallah to asalin shikar tahiyya din ba iya salihi ne bane ba ta zama tahiyya sai an karasa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan haka babu wata tahiyya bakin salihi ne kamar da zaka ji ana cikin an zo addu'o'i ana cewa tahiyya ba sun salihi ne wannan ba shi da asali yawa da Allah a daina shi wani la'alla wani ne ya taba yi haka mun addu'a sai wasu suka dauka ma addini babu wata tahiyya da ta zo daga annabi ya ba shi salihi duk tahiyya zuwa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan ta kare a kowace mazhaba kuma dukkan tahiyyar da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka take to Allah ya samu dace da haka a tahiyar farko da ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka tashi sai a kawo raka'a biyu to a ta biyu in ka gama wannan tahiya bin nan tashahhud din zuwa abduhu wa rasuluhu to sai kuma ka kawo salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kuma kai addu'a a nan ba a faɗi wata addu'a ta musamman ba za ka kawo addu'ar da kai so ne kake so ka roki Allah subhanahu wa ta'ala yawwa duk abin da ka so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yahtar min addu'a ma sha'a haka lafazin yazo a hadisi mutum ya zabi abin da ya so daga addu'a ya roki Allah da shi to sai yake cewa wa yakunu at-tashahhudu ath-thani atwala min al-awwal tahiyya ta biyu ta zama ta fi ta ɗaya tsawo wannan shi ma mustahabbi ne yawwa kaga ko idan dama za ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiyya kuma za ka yi addu'a ai kaga ta biyu za ta fi tsawo yawwa والتيامن بالسلام داما تسلم شنو تيامن داما تسلم معنى ان متين ya tashi yin sallama ya fara yin dama assalamu alaikum wa rahmatullah nan a riwayar mazhabar malikiya assalamu alaikum galibi shi ya zo ake faɗi kuma gefe guda mutum ya ce assalamu alaikum sai kuma ya fuskanci gabansa assalamu alaikum sai kuma ya duba abunsa shi ma assalamu alaikum to shine nan ita ce ruwa da malamin ya kawo mana a wannan littafi ko kuma ra'ayin da ya kawo yace wa tahriku as-sababati da kuma motsa yatsa in mutum yana tafiya ya motsa yatsansa wannan ya zo shi ma a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ruwayoyi shi kuma da yawa akan wannan ruwayoyi daga mafi yawan sahabbai shine mutum ya yi nuni kawai ba tare da motsa yatsan ba ya nuni da yatsan haka manan ya dora shi akan gwiwar ko cinyarsa sai kuma ya nuni da shi to wannan ya zo abun daga yawan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin sahabbai ko kuma cikin wasu mariwaita sunansa Za'ida ibn Qudama Za'ida ibn Qudama ya zo a riwayarsa ita ce ta zo da wannan ƙarin tahariki din ana mummutsawa wato sama kaman ana kwankwalar wani abu sama da ƙasa yawa to wannan riwaya malamai suna cewa abin nan ziyadatu ne min fiqa saboda shi za ita tubu kudama fiqa ne suka dauki abin ba shurubi bane galibi su malamai da ma a ka'idar hadisi suna cewa idan mai riwaya wanda yake shi fiqa ne ai ji kuna ji ana cewa fiqa fiqa shine amintacce wanda za a dogara gare shi a karbi riwayarsa saboda adalcinsa da kyakkyawan haddasa to shine fiqa in ya ruwaito riwaya ƙari akan yadda sauran ɗan uwansa suka ruwaito ya ƙara wani lafazi to ana karɓa muddin ba wani saɓani bane nuna inda shi ma tuka ne yawwa in ku saɓani ne shine ake ce mace rubi wato ya bai da wani abu ba ko kuma wannan sai a ce hadisin sa da'ifi ne amma idan mutum ba tuka bane ma ya zo da riwaya da ta saɓawa wanda suke wato tuka shi kuma nasa ya zama munkari haka malaman hadisi suke kira to za a iya tafi kudama a gunsa aka samu riwaya ne ta kara wannan motsa hannu din kuma mazhabobi da yawa sun dauke ta da haka ba matsala ko kai nuni ko kai isha abin nan ka rika kadawa duk ya zo babu matsala akan kowanne mutum ne Allah ya samu dace yace wa tahriku sababati fi tashahhudi yawa a wajen tafiya da haka tafiya ake sawa'un tafiyar farko ko a tafiya ta biyu duk wanda kai daidai ne a rubuto shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga sai mu tsaya a nan fasalin dama ya tsari kenan darasi na gaba insha Allah za mu tashi kan a wasu matsalolin daban kan abubuwan da aka karhanta a gun sallah waiwaye da sauransu insha Allah sai za mu tashi wa alaikum assalam na'am ko da sallah za a yi
ya zo a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Al-Hasan ibn Ali ya zo ya zo ruwa ta zo a cewa ayi a bayyane haka ana yi a bayyane amma shi nan yadda malamin faɗa mana a halin kuma haka yake a mazhabar malikiya sirri ake yi saboda ai su a mazhabar malikiya an dauki abun da'iman ne a sallar asubahi za a yi yau ba zancen saboda alaka ne da wani abu ya faru ba wannan kuta za a yi a kowace sallah in wani abu ne ya faru in kuma abin ya wuce a saurara to wannan shi a kowace sallah ne kuma a bayyana ake yawa kuma kabbalar ruku ne ko kuma ma'ana
shi ma wannan duniya halatta za ka yi kayan bayan ruku ko kafin ruku yawa yawa wa alaikum salam na نعم الرواية شي ما daga Abdullahi bin Mas'ud shi ne ya faɗi cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amma lokacin da ya rasu sai muka rika cewa assalamu ala nabi yawa ruwaya ta ingantacciya mutum ya wannan ba matsala ba wasu malamai kuma suna cewa mutum ya faɗi wancan din ba matsala ba kamar yana da ra'ayin malam Sheikh Abdulaziz bin Baz shine a yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko da baya nan cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy din ba sai an canza an ce assalamu ala nabiy din wannan ra'ayi kamar wasu dai malamai abin da suka faɗa kin da haka duk da yazo a riwaya a hadisi kuma ingantacce ko kai wannan din ko kai wancan duk ba matsala bane insha Allah wa alaikum salam da addu'a din so a ko a cikin sujuda ko kuma bayan tafiya da na kafin sallama na'am galibin mu yawanci ba mu iya da na'am to idan mutum ya ga zai iya addu'o'insa da wani yaran ba larabci ba ya halatta ko wani malamai sun saba ne akan wani wasu malamai suna ganin tunda sallah ibada ce komai nata da larabci ake bai kamata mutum ya da wani yare ba wasu malaman kuma suna ganin a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi addu'an nan kuma ya sani ba kowa iya larabci ba zaka za a samu mutumin da yake son ya addu'ar kuma bai iya larabci ba kaga in bai iya larabci ba ya rasa damar wannan addu'ar kenan shi yasa wasu malaman suka ce ai ina tuna wani malamin mu malam Muhammad ibn Muhammad Muhtar Shinkifi a wurin sa na fara jin wannan fatawar wata rana ana da shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi a ganin sa gaskiya idan mutum bai iya larabci ba bai kamata a rasa masa wannan fa'idar ba zai iya yin da yaran da ya so muddin a sarce ne ba ji za a yi yana wani yare a sallah ba yau amma wasu malaman suna cewa hakika duk da dai yadda ake yin sallah komai da larabci ake yi to ya kamata mutum ya saurara ya zama cewa ya koyi larabci da Allah ya samu da shi wanda dai mutum yayi ba na ganin akwai matsala na wa alaikum salam na eh
wani hadisi da yake yi wa wata iyali hmm cewa wa za ta yana neman tsari daga abubuwa guda hudu na ɗaya bayan a cikin tahiyya ta biyu yau اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار أعوذ بك من فتنة المحيا والممات أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأنا سوري أبو أبو داود ya zo a hadisin ingantacce ne cewa idan mutum ya yi tafiyarsa ta farko ya yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya roki waɗannan abubuwan guda hudu ya nemi tsari daga gare su kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari Allah ya tsare shi daga waɗannan manyan abubuwa guda azabar kabari azabar wuta fitina ta rayuwa da kuma fitinar musihin dujjal yau waɗannan abubuwan ba a barin su yau shi yasa har akwai ma da suka sa su a matsayin wajibi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaito baya bari sannan kuma sai wata addu'a daban da ya so sai ya sallama shi ne bayan salatin annabi ai abin haka ne faɗa yau bayan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana daga cikin ladubban duk wata addu'a ka gabatar da salatin annabi a kanta wannan yana da cikin ladubban da Allah kan karfi sal addu'ar mutum idan ya gabatar da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama akwai abubuwa guda uku in ka saba su kafin kai addu'a to akwai sa ran addu'a ka ta zama karɓaɓɓiya karan gabatar da karatun fatiha kai ayatul kursi kai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a abin da za ta rufe Allah waɗannan abubuwan suna da muhimmanci suna sa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'ar mutum to Allah ka ba addu'o'in mu kuma ya samu dace sallallahu alaihi wasallam wa baraka na'am haka ne mutum ya yi a kifi shi nake nuna maka in ka dunkula a haka za ba a haka ba yau ma'ana ba bude nan kofar ba ita ce a sama ba nan sana sama ya kan yi halaka halaka kamar da mana albani fata cikin su abin da su bata salatin nabi in an ce halaka ana nufin hannun sa nan mai tafi to ana nufin wannan na tsakiya shine zai zo ya haɗe da ibham shine halaka wannan kuma sai a miki shi yau sai a kifa al'akwanci haka ba a buɗe ba yau haka za a yi shi Allah samu da shi Thank you.